بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام آه يمتنا الخميس na jin hudu ga watan jumada al'akhira shekara ta 1441 jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da talatin ko ga watan daya miladiyar haihuwar annabi isa da maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alburda ta muhammad albusiri da ya rubuta domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi alfasulul khamis fasli na biyar mun kammala alfasulun rabe fasali na hudu inda yake magana akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan alfasulun khamis fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai karantar da mu mu'jizozi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce wa'ancan abubuwa da aka ambata ana kiran su al'irsahatu su kuma ababen da za su zo bayan wannan ƙablar nubuwa kenan duk wani abu wanda yake harikun lil'ada da ya zo ga wani annabi ana kiransa al'irsahat yana cikin al'irsahat amma abin da zai zo bayan mu'jiza bayan annabta wannan shi malamai suke kira ma'ujiza abin da ya buwaye wani ya kwaikwaye irin wannan abin ko ya zo da irinsa sai ce ja'at lida'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أنا سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الضروع وعن عال من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم da ya ce alfasulul khamis wannan fasili shi ne fasili na biyar bayan alfasulun rabi ya gabata fi ma'ujizatihi sallallahu alaihi wasallam kan ma'ujizozin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine ya fara da cewa al-ashjaru itatuwa jam'u shajara itatuwa ja'at sun zo li da'watihi domin amsa kiran da manzon Allah ya yi musu sajidatan suna masu kaskantar da kai da tawadu dama kalmar sujuda takan zo da ma'ana guda biyu takan zo da ma'anar ɗora goshi ga ƙasa da sauran gaɓai wadda ana kira shi sujuda wannan shine aslu haka kuma sujuda takan zo da ma'anar tawadu'u da ƙasƙantar da kai da khushu'i shi ma a luga ana kiransa as-sujudu to shi ake nufi anan an fahimta ko to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira itatuwa sai suka zo don su ansa wannan kira gare shi kuma suka zo sajidatan ai hala kauniha sajidatan suka zo suna masu halin tawadu'u da kaskantar da kai wannan yana ishara ne ta hadisai da an karuwaito daban-daban riwaya mafi inganci ita ce riwayar jabiro da ta zo cikin sahihi muslim yake cewa wata rana sun yi tafiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama suka kawo wani wuri wanda yake kwari wato akwai itace wurin da dama to sai annabi sallallahu alaihi sallama ya so ya je biya bukatarsa to sai dubi inda zai dan Uh, laba bai samu wani wuri ba saboda itacen a warware suke to sai je wurin itaciya daya ya ce da ita in ƙadi alayya bi izinillah ki jayu gare ni tare da izinin Allah kawai sai itaciyar ta ainihin ciro tun daga sayyunta annabi ya rika reshenta ya jayo ta kuma sai ya tabbiyo shi sai zai samu wata ɗayan itaciya ita ma ya ce da ita in ƙadi alayya bi izinillah ke ma ki yi biyayya ki yi ɗa'a gare ni tare da izinin Allah ita ma sai annabi ya riko reshenta sai ya haɗa da nawaga sai ya jayo su da ya jayo su sai ya kawo inda yake son ya biya bukatarsa sai ya ce da su ilta'ima bi iznillah ku haɗi tare da izinin Allah sai suka gani suka gani wuri guda suka ɗinki annabi ya biya bukatarsa bayan ya biya bukatarsa ya ce kowace ta koma inda take sai suka sake juyawa kuma suka koma suna tafiya da sayyonsu suna tafiya ga ƙasa da sayyonsu da kasan mutum ko dabba yana tafiya da ƙawafinsa wannan kaga mu'ujiza ne wannan yana cikin sahihi muslim hadith riwayat jabir wannan shine asahu maruya mafi inganci abin da aka ruwaito sannan akwai riwaya ta abdullahi dan umar wadda ta zo cikin dala'ilun nubuwa na bai haƙi da kuma almustadrak na hakim sauran littattafai dai masu magana akan rayuwar manzon Allah da mu'jizarsa shi kuma yake ba da labari abdullahi dan umar ce wata rana suna tafiya cikin daji sai suka haɗu da wani bakawai sai annabi ya ce da shi kai ba za ka musulunta ba ka ce la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in ka faɗi haka sai ka shiga aljanna ya ce a to wace alama za ta nuna cewa kai manzon Allah ne sai ya ce ga wata itaciya can sai ya nuna masa wata itaciya ya ce ita za ta nuna alama ya ce kamar ya ya ce zan ba ta umarni ta zo kuma ta yi magana ya ce ni ko zan musulunta ya ce to je ka gaya mata ni annabi sallallahu alaihi wasallama ina kiranta sai je shi yana mamaki shi ba kawai ya je ce ita ce annabi na kiran sai ta girgiza gabas ta girgiza yamma ta girgiza kudu ta girgiza arewa ta ciro daga sayonta gaba ɗaya ta dinga zane tana tafiya tana tafiya sai da ta kawo gaban manzon Allah ta ce assalamu alaika ya rasulallah abinci Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah tunan da shi ko balaraben abin ya bashi mamaki to yanzu yana dibin yaya za a yi ga itaciya ta ciro kuma ta yi magana annabi ya ce ki koma inda kika fito sai ta sake juyawa kuma ta sake komawa inda take yadda take kamar da ɗaya da duniya ba abin da ya same ta sunan ne sai bakawai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta nan ne sai ya ce manzo Allah ala asjudu laka annabi ka bani dama ni ma in ma sujuda yace a law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alaiha da yana ba wani umarni ya ba wani sujuda a duniya to mace ita tafi cancanta a bata umarni ta wa mijinta sujuda saboda girman haƙƙin miji a kanta to hadda ita ba a ce tawa mijinta su juda ba ya ce to zai koma ƙauyensu shi kira su zuwa ga musulunci in sun amsa to alhamdulillah zai zauna cikinsu a ci gaba da ibada in ko ba su amsa ba to zai dawo madina ya ci gaba da zama da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mai babu babu matsala to wannan kaga shi ma mu'jiza ce to wannan ita riwaya ita ma bai albayhaqi ya kawo ta cikin dalailun nubuwa wasu daga cikin malamai su ce hadisi ne hasan la ba asabihi to shine abin da shi al-busairi yake faɗa anan ja'at al-ashjaru itace sun zo li da'awatihi domin amsa kiran da manzon Allah ya musu sajidatan suna masu tawalu'u da kaskantar da kai ga Allah tamshi itatuwan suna tafiya ilaihi zuwa ga manzon Allah ala saƙin tare da sayyunsu bila ƙadami kuma ba tare da ƙafa ba wanda wannan shi ke da mamaki a ce itaciya ta yi tafiya da sayi kuma babu ƙafa daga asali kaji an ce abu ya yi tafiya to akwai mi akwai to ita bela kadamin ko kafa babu da sak shine sayyunta su ne ta bugo tana tafiya tana tafiya tana tafiya to ga wani abu kuma da itatuwan suka yi da zai faɗa ya ce ka annama safarat safara to da yake tana tafiya tana zane ga ƙasa tana tafiya tana zane ga ƙasa to sai wannan zanen ya ce ka annama safarat kamar ka ce itatuwan sun yi rubutu safaran shedara na rubutu layi-layi na rubutu sai dara sai dara na rubutu irin yadda ta yi zane mai kyau kuma yadda ya fita baro-baro duk wani mai idanu na iya ganinsa kamar yadda za a samu alkalami a samu farar takarda sai a yi rubutu a yi kamar sai ɗara goma ko ashirin ko talatin daga duk mai ido ya duba zai ga waɗannan rubutun ga sunan sun yi layi layi layi layi to haka ita ma ta dinga yin zane layi layi layi da waɗannan sayon nata kai ka ce dai rubutu na ta yi na layukan rubutu lima katabat furu'uha saboda abinda sayyunta ita itaciyar take rubutawa ma'ana take zanawa take jallayi min badi ilhaɓi saboda zanen da ta yi wanda yake mai ban shawa billaƙami wanda ta yi shi a tsakiyar hanya to wannan yana son ya kwatanta maka kyawun zanen sayin itaciyar da ainihin wato kamar ya yi kama da rubutu mai kyau an samu wani wanda ya iya rubutu rubutu mai kyau ya yi rubutu mai ban sha'awa to haka sayon nata suka zo suna zane suna zane zanen maza ka gan shi ya yi layi layi kuma saiti wani bai karkace akan wani ba idan ka san mai rubutu ya yi rubutu layi na ɗaya na biyu na uku na hudu har zuwa ƙarshe inda ka iya rubutu zai zo straight daidai wa daida na farko bai fi na biyu tsawo ba na biyu bai fi na farko tsawo ba to haka ita ma wa'annan itatuwan suka zo suka yi zane to wannan mu'ujiza ta farko kenan kaga shi ma wannan wani karatu na annan bayan maganar da ta yi bayan cirowar da ta yi to ga tafiya tafiyan ma ba ta takaita da tafiya ba sai da ta yi wani zane mai ban shawa wanda ya yi kama da layukan rubutu shine min bari alhaɗi an gane ko yawwa daga zane wanda yake mai ban sha'awa billaƙoni a tsakiyar hanya mithlul gamamati mu'jiza ta biyu haka kuma misalin girgije an nasara duk inda manzo Allah ya yi tafiya sa'iratan ita ma girgijen sai ta zo tana tafiya tare da shi sadda suka je sham an gani sai suka yi tafiya sham wannan wannan ma suna cewa tun kamin a aiko shi da annabta to da suka je sham sama hanya ga zafin rana ya zo sai girgije ya zo yana wa annabi inuwa in annabi ya tafiya girgijin na tafiya tare da shi irkasan an azama lema saman kai haka girgijin ya zo ya rufe manzon Allah yana kare shi daga zafin rana kuma duk inda manzon Allah ya tafi sai girgijin ya bi shi shine an nasara duk inda ya tafi ita ba sa'iratan ba ta da zaɓi ita ba tafiya take yi taqihi wannan girgije din tana kare annabi sallallahu alaihi wasallama lil hajiri ga zafin rana zafin ranar da yayi kama da harra wa kamar zafin tanda hami mai tsananin zafi mai tsananin kuna kenan zafi ya kai zafi idan ka san an aza tanda ta tuyan masa saman wuta an ba ta wuta ta ɗo zafi ta ɗo zafi take kira wa a larabci an gane to irin wannan zafin shi ya faru a wannan lokaci saboda iri yadda rana ta yi zafi kwarai da gaske to sai shi kuma girgijen sai ya zo yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ainihin lil hajiri daga zafin rana wanda harra wa zafin ranar ya yi kama da tsananin zafin tanda hami tanda da take da tsananin zafi ko mai tsananin kuna kaga wannan shi ma mu'jiza ce to sai ce a qasamtu bil qamari ina rantsuwa da mahalicin wata nan wasu suka ce yayi rantsuwa da wata saboda haka yayi abin da za a kira shi shirka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to ya kafirta wasu kuma suna kaddara mudafin ilai mudafin suna kaddara mudafin sai alkamar ya zama mudafin ilai ai a kasantu bi rabbil qamari ina rantsuwa da mahalicin wata ubangijin wata shine Allah so da haka sai ya zama ba da watan yake rantsuwa ba su masu bashi kariya tawilin da suka yake su kuma masu ganin cewa a dama shi asali muhammad al-busiri wasu malaman tarihi da ganin ba malami ba ne kawai dai allah ya hore mishi harshen larabci da luga da kuma harka adab allah ya hore mai waƙi amma ba wani malami ne na shari'a da sauransu to kuma in ka kalli wannan magana sai ka kalli abubuwan da yake ambata cikin baitocin shi na wasu mu'ujizozi da wasu abubuwa duk da wasu ba su tabbata ba ta fuskar isnadi amma wasu kuma sun tabbata wanda wa'annan abubuwa bai yiwa a ce jahili ya san su in kun kula abubuwan da ya ta ambata tun daga abin da ya shafi yabo ga annabi da harkar gudun duniya da waye-waye da sauransu da waɗannan da ya ambata na mu'ujizoji da sauran abin da zai ambata wanda kaga jahili ba yadda za a ce ko da mun tafi akan cewa akwai waɗanda ba su tabbata ba wanda haka ne wasu abubuwa da yake ambata duka babu isnadi sahihi da ya tabbatar da su to amma sauran da suka inganta kamar wancan na farko sujudan itace ga annabi kaga ya zo a muslim an fahimta shi ma inuwar giragizai shi ma wasu malamai sun tabbatar da shi a cikin littattafansu ga cagewar wata wanda zai zo shi ne ya shiga yana ya fara magana a kansa to kaga jahili bai zai san da abubuwa to sai dai a ce ba wani girkakken malami ne wanda za ka kira shi malami mutulaki ba akwai malami mutulaki wanda a komai kowane fanni ya isa ya yi fatawa ya isa ya yi fatawa a tafsiri a hadisi a fikihu a lugan larabci an gani duka yana iya fatawa akan waɗanda abubuwa wani ko malamin ba haka yake ba wani malami larabci Allah ya hore masa sauran ulum na shari'a ba su zaune sosai sosai a kansa ba wani shi kuma ya san fi ya san komai amma yana da rauni a harkar ta fuskar lirabi da balaga da sarfu da sauransu to amma malami mutuliki wanda shi ko ina bai da matsala ko ina ya taba to ya ana nufin malami irin wannan tabbas albusiri ba za ka ba shi wannan sifa ba domin malami wanda ya kai malami bi ma'anar kalima ba da yaren mutane ba an gane to shi duk abin da zai faɗa za ka ga ilimi ne sannan abu ya tabbata zai yi bayani in ma bai tabbata ba zai yi bayani an fahimta ko? to to wannan shi a fassarar da malamai suka yi suka ce a kasamtu bil kamari ko dai ka ce ina rantsuwa da wata in ka ce ina rantsuwa da wata ya zan ya rantse da wata to wannan sai ya zan babin shirka in kuma ka ce a kasantu da rabbil kamari ina rantsuwa da mahalicin wata to sai ya zan ka ba shi mi ka ba shi kariya kaya mai uzuri amma zahiri al'asulu dama a yaren larabci shine adamu takadiri sai wannan takadiri ne ko ba haka ba to asali a harshen larabci shine rashin kaddar komai wa imalun nasi wa imalun nasi ala zahiri kuma duk nassin da ya zo a gudanar da shi akan zahirinsa sai in lalura ko wani bukata ta tawili ta zo sai a yi tawili to ta wannan fuska an fahimta masu cewa ya rantsuwa da wata suna da gaskiya akan wannan to wasu na ganin tun da ba malami ba ne ba lalle ba ne a ce ya fada irin wannan tun da komi yanzu kana samun mai rantsuwa da shehu dan fodiyo wani ma da rawaninsa ke wani ma da rawanin sarkin musulmi duka ana iya samun su to kaga jahilai ne eh to Allah ya kyauta to inda ka bashi uzuri sai ka kaddara baitin aqsamtu bi rabbil qamari al munshaqi sai ya zama wannan iskalin ya kawar sai ka kaddara mudaf sai alqamar ya zama mudafun ilayhi inna lahu haƙiƙa shi wata sai ka ce nisbatan yana da daraja da matsayi da dangantaka min kalbihi daga zuciyar manzon Allah wane matsayi ne mabaruratul qasami shine barrantar da kubutar da rantsuwa da shi annabin zai to ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wannan matsayin domin irin yadda wata ya tsage kamar da ya zo a nusus da dama wanda wasu ma na ganin ah, ya kai haddin tawaturi cewa wata ya tsage lokacin da su su abu jahal suka nemi annabi ya nuna musu aya to kuma sai suka ce watan nan da suke gani su suke bukatar ya rabu biyu sai annabi ya yi magana da wata ya roƙi Allah sai wata ya tsage ya rabu biyu ɗayan rabi yana bayan dutse wani katon dutse a madina a makka an gani ana kiransa jabalu abi qubais ɗayan kuma yana gaban dutsen to kaga abin da suke nema yayi ne ya samu to amma sai suka ce kai wannan sihiri ne sai suka ba da shawara to ya kamata tunda wasu sun tafi sham kasuwanci tunda wata ne gudana a duniya in har da gaskiya tsage to su ma waɗanda a sham za su gan shi wanda daga nan maka zuwa sham ya kai kilomita dubu da wani abu kaga akwai nisa bayan sun dawo su matafiya ɗin aka tambaye su suka ce lallai tabbas sun ga wata yaro amma kasayin mutum bai son gaskiya ba in yaro kulla ayatin to wannan shi ne Allah ya sawaka to saboda haka haka kuma ruwayoyi suka zo shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa mala'ika jibril wannan ya faru har karo biyu wasu ce karo uku ma an tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama aka fito da zuciyarsa karon harko an yi wannan tun yana yaro aka sa cikin ruwan zanzam aka wanke aka fitar da rabo na shedan aka sake mai da zuciyar kuma daga baya kuma aka sake yin wannan to wannan shi ma yana nuni akan mu'jiza da matsayin manzon Allah wanda abin da ya faru shi ma ga wata yana nuni akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na cewa shi rasulullahi to shi da yake magana a nan cewa inda lahu hakika shi watan nisbatan yana da daraja da matsayi da dangantaka min kalbihi daga zuciyar manzon Allah mabaruratul qasai wato annabi ya kai matsayin da ko rantsuwa ɗaya akan wata to watan zai barantar da rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin da yake magana haka nan wa ma hawal garu da abin da kogo ya tattara ko ya hada kalmakawa bi ma'ana jama'a wannan garu garu saurin kenan ba garu hira'u garu sauro wanda ke tsaka bisa hanyar makka zuwa madina wanda suka shiga lokacin da suka yi hijira tare da sai na abubakar to kun san kafirai sun biyo su sai suka shige cikin wannan kogo din izuhuma fil gari to shine yace min khairin wannan kogon ya tattara wanda yake shine yafi kowa alkhairi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min karamin da kuma wanda yafi kowa yawan kyauta shine sayyidina Abubakar an gane alkarimu da ma shine yawan yawan kyauta ko kuma yawan mutunta mutane duka wannan yana yana iya shiga cikin al-ikram to ta fuska alkhairi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa to kenan kogon ya tara wanda yafi kowa alkhairi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya tara wanda yafi kowa karamci shine sayyidina Abubakar dan shi dai aka samu aka zo aka ce a kawo sadaka domin za a je gazwatu tabuk ya tattara duk abin da ya mallaka duniya ya kawo duk cikin sahabbai shi dai aka samu da wannan sai da na umar rabi aka kawo rabi aka kawo kaga wannan babu shakka in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai shi karamci to shi ma abinda kogo ya yi ga su annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yana yana ishara zuwa ga mu'jiza ta manzon Allah don kakura har sun zo amma suka kasa ganin su yace wa kullu taraf wa kullu tarfin dukkanin wata ijiya ko ido minal kuffari daga kafirai anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ami a wannan lokaci sai da idan yan makanci suka kasa ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka gaba kewaye kewayensu suka koma kuma suna nan ciki to rashin ganin wannan shi ma mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har abubakar na abubakar na ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama za su gamu za su gamu shi kai la tahzan inna allaha ma'ana Allah na tare da mu wa ma zannuka menene bisane menene billazi wa ma zannuka to ibarat yake ce ma abubakar me kake zato bisani ya suma izuhun mine ne? to? ba aya ba yake ce mishi mi kake zato da mutane biyu din da Allah shi ne na uku ɗinsu mi zai faru da su? wanda zai faru da su bisnainin lahu salisahuma yau haka annabi ya ambata mi kake zato da mutane guda biyu Allahu salisuhuma wanda Allah shine na uku dinsu shine ma'ana inna Allah ma'ana din an gani yawa bil ilmi war riaya wal hibs eh shine Allah yana tare da mu ta fuskar ilimi da kulawa da tsare mu zai ba mu kariya to sai ce fasidiku gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan masdari ne an gani mazdari ne na abin nan gaskiya wato madada a ce as-siddiqu sai aka ce kawai siddiqu idan aka ce wane misali aka ce wane judun zaidun judun ko aliyun judun aliyu shine kyauta gaba daya to wannan yafi mubalaga da a ce aliyu lahu judun ko kasirul juri da makamantan wannan yawwa ai itlaqin mazari a kansa wannan yake zama mubalaga to shi yasa ya jingina wa manzo Allah cewa kai annabi shine gaskiya gaba daya sai ya ce wa filgari wanda gaskiya shine annabi Muhammad yana cikin kogon garu sauri wasiddiqu da kuma mai yawan gasgantawa shine sayyidina abubakar lam yare ma ba su gushe ba daga wannan kogon suna nan ciki amma kafiran kuma suka kasa ganinsu sai suka suka suka tafi su wahum alhali wawul hali su kafiran ya na suna cewa mafil gari min arimin ba ko mutum ɗaya a cikin kogo saboda sun leƙa sun duba sun lalaba ba su ga komai ba saboda idanun sun makance ba sa ganin annabi sallallahu alaihi sallama ba sa ganin abubakar radiyallahu ta'ala an kalma aremu yana ɗaukan ma'anoni da yawa wasu malaman luga suka ce ɗaya daga cikin sunayen barewa an gani? barewa mun san barewa ko to to illa sun ce ita wannan kalma yana daga cikin kalmomin da ba a amfani da su sai ta fuskar nafayi korewa ko abin da ya kama da korewa kamar zargi ko kaskant kamar da yara misali yauwa wadda ƙur'ani ya ambata to ya tada daga cikin alfazu waɗanda ba amfani da su sai ta hanyar korewa ko kuma abin da ya kama da shi korewa ɗin shi yasa ne ya ce wahum ya kuluna ma sai amfani da ma an gane to ana buƙatar nafayi ya gabata daga ire-irensu yawwa ma'ana mamin arimin babu ko mutum ɗaya filgari a cikin kogo haka suka dinga faɗa sai suka wuce zannu sun yi zato alhamama kurciya kamar da ya zo a wasu ruwayoyi sun yi zaton kurciya sai ka koma can ƙarshen baiti lam tahumi ba ta suturce annabi sallallahu alaihi wasallama da yin kwai ba wasu ruwayoyi ko asar sun zo cewa dalilin da ya hana su kafiran su ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda bayan sun shiga kogon to ga kusso kogo din sai kurciya ta zo ta yi kwai an gani nan daidai wannan kusuwat amma su da sun gazo sai suna kasa ganin wannan wannan abin da ke bayan abin nan wannan kwan da sauran saƙa ta gizo-gizo sun ga kwai sun ga saƙar gizo-gizo amma sun kasa ganin abin da ke abin nan saboda akwai mamaki a ce mutum ya bi ta irin wannan ƙofa kuma an zo kurciya ta yi kwai kuma bai fasa kwan ba wannan yana cikin abin da ya ba su mamaki shi suka ce kai mafil gari min arimin saboda haka mu juya kawai suka juya suka tafi to shine ya ce saboda zatonsu ita kurciyar nan lam tahumi ba ta yi kwai ga bakin kogo ba haka wa zannu sun yi zaton al'ankabu ta gizo-gizo shi ma lam tansuj ba ta yi saƙa ba ala khairul bariya akan mafi alkhairin halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wannan riwaya bata tabbata ba cewa kurciya ta yi kwai ga ainihin wannan kogo ko an kabutu ya yi saka duka wa'annan ba su inganta ba ko wani malami da ya yi rubutu a kan sira ya rubuta littafin ma sha'a walam yasbut to ya tattara abubuwa ma'ana wai abin da ya yaɗu a bakunan mutane a wurin mutane amma bai tabbata ba to littafi da yana da kyau ku yana da kyau a ce ɗalibi ya sai shi ta ciki ya ishara zuwa ga wannan ya kawo abubuwa ne da yawa da aka yi ta kawo wasu hammaciji suke ambata cewa abubakar ya hau maciji har maciji ya cije shi ga kuna abin nan da kafa to duka wannan da ya la'asala lau ba shi da inganci to in ka samu wannan littafi kai shi kenan ma sha'a walam yasbut bil'ayi ma sha'a ba sha'a bil hamza ma sha'a walam yasbut abin da ya shahara ya yaɗu saboda ya ɗosa haka ce mi kamar ya tabbata saboda ya zama mashhur to amma walam ya subutu bai tabbata ba ta fuskare su ya kawo abubuwa da yawa inda wasu wallahu ta'ala alam aka ga wasu kuma ba su san da guda ma duk sanda mutum ya zauna baya karatu ko yaushe yana nan wuri guda al'ilmu la ya kabalu jumuda shi ilimi baya ɗaukar kawai ana nan wuri guda tsaye ɗayan biyu ne ko dai ka karu da abin da da baka da shi ko kuma ka gano fahimta kaza da kake akai kuskure ne ka barta to duk kaga baka samu waɗanga abubuwa guda biyu ba karatu kake yi in dai ilimin da kake nema baka jan ana cewa kaza bai tabbata ba kaza ya tabbata wannan ka san shi wannan baka san shi ba wannan ka sani an ce ma bai tabbata ba sai ka bari wannan baka sani ba an kawo ma ya tabbata to in dai baka samu waɗanga abubuwa guda biyu ba karatu kake yi kana bata ma kanka lokaci ne na raka je zuwa nema abinci ya yi ba sauki Allah ya sawaka to irin dai masu wa'azi da tarihi akwai suna ta ambaton wayannan abubuwa din ya kawo abubuwa da yawa wayanda ba su inganta ba a harkar hijira da sauran rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya tun daga haihuwar manzon Allah duka duk wani abu wanda bai tabbata ta fuskar tarihi ba sai da ya magana a kansa ya kawo maka kissan da isnadin kuma ya faɗa ma matsalar isnadin ya kawo maka magabata waɗanda suka suka yi suka irin su tala albadar alaina min saniyatil wada duka ya ka kawo sai ce wannan ba su da wani tushe sai da wani asali gata na ce kawai Allah ya gyara so da fi fi fi mata ne hana kara tunda sun ce dalili annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai zo akwai dai sabani wasu sun ce abin ya faru lokacin da annabi ya yi hijira zai shigo madina wasu suka ce a'a abin ya faru lokacin da manzo Allah zai je tabuka wasu suka ce a'a abin ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fatahu makka bayan ya ci garin makka ya dawo madina aka tarbi kaga duk wannan a kawali amma wanda ya fi shahara shine manganu ne dai kusan guda hudu wanda ya fi shahara shine cewa sanda ya hijira an gani aka ce wai wasu yara da 'yan mata sun zo suna kiɗi suna rera wa 'yan nan baitoci suna tarbansa yawa kauli na hudu an ka ce bayan ya dawo daga yakin badar dama tun kamin ya dawo labari ya yadu a madina ga irin nasarar da ya ci su abu jihar lawaye waye an karkashe su a kawal guda hudu to amma wadda ta fi shahara ita ce ta hijira ɗin to sai aka ce sun fito sun tarbi annabi sallallahu alaihi sallama ta saniyatul wada to wanda kai in ka je makka kuma ka je madina ka san ina ne saniyatul wada saniyatul wada tana can bangaren sham an gani arewa ga madina ita kuma makka tana kudu ga madina da fatan kura fahimta kaji yadda abubuwan suke yawwa ba ba guda ba ne kawar misali a ce maka ga mutum ya fito daga sokoto kai kuma ka bi hanyar kan giyo za ka tarbo shi eh hanyar kan giwa ko ta bacaka ta ina za ku haɗu to kamar haka ne kaga kamar haka ne kaga akwai tufka da walwala tun da cikin wake ya zo min sani ya tilwada an fahimta yau to wannan kenan sannan ita sani ya tilwada akwai ta ɗin amma ba a samu wannan suna ba sai shekara ta tara bayan hijira lokacin da za a je yakin tabuka sannan ne aka kira wannan kofa ɗin saboda kame a fita lokacin da za a je ta buka annabi sallallahu alaihi sallama ya fito aka taro ne aka jira wasu wani wuri ne tudu ne haka to wannan lokacin ne aka samu wurin suna saniyatul wada to sai sahabbai da sauran rundunoni suka dinga ban kwana da sauran wayanda su suna da uzuri ba za su je yaki ba irin yara da mata da sauransu sai aka dinga bankwana da su shine wada din bankwana saniya din kuma sunan wurin to kaje inda su ne ya samu amma an ce a tun shekara ta daya to kaga akwai matsala ko babu to duk ya yi irin irin wayannan bayanan suna nan da yawa to da haka yanzu lokaci ya wuce da za ka yi karatu ɗaya ba tare da ka bincika ba sai ka yi bincike me ya tabbata abin da ya tabbata ka rike wanda bai tabbata ba kai jifa da shi wiqayatul lahi kariyar Allah aganat ta wadatar ta wadatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar an mudha'afatin daga nunkawa ko ninninkawa min ad-duru'i daga sulke na yaki rigunoni na yaki wanda an halba musu kibau ba zai kama jikin mutum ba shaki kira dir'u to wai kariyar da Allah ya ba su an fahimta ta wadatar a ce wai an zo an ninnin kari gunoni na sulke na yaƙi a zo a sa ga jiki haka kariyar Allah ta wadatar da su wa an ali daga kowane irin tudu an gani min al'utami daga tudanni al'utamu shine tsauni haka tudu mai tsawo wanda zai iya kare ka daga wani abu to kariyar da Allah ya ba su duk ta wadatar da su akan waɗannan abubuwa ba su sa wani sulke na yaƙi ba ba su nemi malaba ga wani tudu ko wani tsauni da zai iya kare su daga kafirai ba ma samani dahab baiman to shi albusiri ya ce ma samani daharu baiman zamani bai taɓa shafuwa ta da wani cuta ba ko wani zalunci daimu shine zalunci ko aibi ko cuta ko illa to yace ma samani an gani daga saumu ne asalin saumu shine ciniki eh tai ka nemi abu a sallama maka an gani yawwa kamar yadda ya zo a hadisi wala yabe ahadun ala ahadukum ala bai'i akhihi to akwai wata riwaya wata riwaya wala ya suma ala saumi akhihi bisi wala ya suma ala saumi akhihi kare ya ciniki akan cinikin dan uwansa akwai wasu sashen ruwayoyi da suka zo da wannan to shine yace ma samani daharu daiman zamani bai taba kawo min wata cuta ko zalunci ba wasu tajartu bihi kuma nan nemi kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa face wa niltu na samu jiwaran jiwaran kariya ko taimako minhu daga annabi taimakon da lam yudami taimakon da ba za a wulakanta shi ba ba za a kaskanta wannan taimakon ba an gane ko to wannan kun san su sufaye rama sun yi imani da cewa in ka shiga bala'i in ka shiga wani bala'i ko ta cuta to kana iya roƙon annabi ko wani salihin bawa kuma ya taimaka maka a dalilin shi sai Allah ya kawo maka agaji to amma wannan wani bangare ne da ibada da alistigasa da alistiada cikin abin da dan adam baya cikin ikonsa wani ya daga cikin abubuwan da Allah yake banta da su an fahimta ma ayoyi na alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama duka suna nuni in ka shiga yanayi ka koma ga Allah shi annabi bai taba karantar cewa in ka shiga damuwa ka je ka nemi agaji gare shi ba musamman lokacin da baya duniya tunda shi albusiri bai riski manzon Allah ba ka kamar yana bayani ne bayan manzon Allah ya bar duniya shi a zamaninsa zamani bai taba samuwarsa da wata cuta ko illa ba face sai ya nemi agajin annabi sallallahu alaihi wasallam hali annabi ya riga ya karantar da abdullahi dan abbas bai zasta an tafasta in billah bai zasta an tafas alillah to shine abin da annabi ya karanta an fahimta to wannan akida ce ta wasu daga cikin sufaye ita ce ya kawo ana to kuma babu wani dalili a kanta. na cewa in ka shiga bala'i za ka kira wani ba Allah ba hasali ayoyin ƙur'ani suna raddi a kan wani to ya ci gaba da cewa walal tamastu ginan walal tamastu ginan ban taɓa neman wata wadata ba ginar daraini walal tamastu ginar daraini ban taɓa neman wadata ta duniya da lahira ba min yadi daga hannun annabi sallallahu alaihi sallama illastalamtun nada face sai na samu samun baiwa min khairi mustalimi daga mafi alkhairin almustalimi mai bayar da kyauta to shi ma nan dai cikin magana taita mana bai taɓa neman wada wadata a nan duniya ko lahira ya roƙi annabi ko ya kira annabi face sai annabi ya ba shi wannan kyauta ɗin ba shi ma duka dai wannan kuskure ne ya ce latin kiril wahaya kai mai saurari karka yi musun wahayi min ru'uyahu da ya zo ma manzo Allah cikin kwanansa domin inna lahu shi manzo Allah sallallahu alaihi sallama kalban yana da zuciya wadda wannan zuciya ya ce lam yanami baya baya kwana idan namatul ainani lokacin da idanu biyu suka yi kwana kamar yadda ya zo a hadisi nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tanamu ainayya wala yanamu qalbi idanuna suna kwana amma zuciyata ba ta kwana to shi yasa manzon Allah hatta a mafarki ko duka saura annabawa ma hatta a cikin barci Allah na turo musu mala'ika ya musu wahayi da abin da annabi zai ce ya gani a mafarki da abin da yana falke zai ba da labari don matsayin su daya duka wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha to shine abin da yake magana anan to kar yi musu cikin abin da annabi zai bada labari cewa ya gani a mafarki Allah ya ce mai kaza ko an ba shi umarni kaza karkai musu wannan don wahayi ne wa ka wannan kuma ya tabbata ne hina lokacin da hina lokacin da bulugin min nubuwatihi lokacin da ya kai zamanin annabtarsa falaisa yunkaru bai zamo ana yin musu ba halin muhutalimi halin wanda ke mafalki fihi a cikin mafalkinsa in dai wannan mutum ya kai zamanin annabta to ba a inkarin abin da zai zo ya ce ya gani a mafalki sai dai shi ba annabi ba ne duk wanda ba annabi ba to wannan bai da damar ya zo ya ce ya mafalki ya ga kaza kuma ya zo ya ɗora mutane a kai a matsayin addini wannan hususiya ce ta annabawa tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita ma wahayin wahayi bai zamo ba bi muku tasabi abinda za a nema da ƙarfin tuwo eh kawai wai wahayi ba sana'a ba ne ka kamar dukiya da sauran abubuwa ana iya neman su da karfin tuwo ko duk wanda kaga ya fi ka to kila ya fi ka kokari ne to shi wahayi ba haka bane kyauta ce daga Allah in Allah ya rubuta kai annabi ne shike bai rubuta ba kuma shike ba haka ba a ba a neman sa ta fuskar sururuta wala nabiyun haka babu wani annabi bi bimuttahimi da za a tuhumta ala gaibe akan wahayi babu wani annabi da za a ce an tuhume shi akan wahayi wa ma huwa alal gaibi yawa a wata kira'a bizani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai zamo wanda za a zata ko a yi shakka ko a yi tuhumarsa a kan wahayin da Allah ta'ala yake masa ba sai ce kam da yawa abara'at rahatuhu tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine rahatu a larabci to da yawa tafin hannun annabi abara'at tawarkar da wasaban wani rashin lafiya wasaban wasiban in ka ce wasaban sai zan ciwo in ka ce wa si ban sai zan mara lafiya ke sai zama ismul fa'il to kowanne yana iya ɗauka to da dama aka samu hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya warkar da ciwo ko mai ciwo billamsi ta fuskar shafa kawai makaho nawa annabi ya shafe idanunsa shike eh sai idanun suka dawo lafiya lau garau wani kuturu ne ya zo annabi ya shafi jikinsa shi ke sai ya dawo ya warke lafiya lau duka wannan akwai ruwayoyi akan haka al'imamu suyudi yana da littafi al-khasa'isul kubra ya duk wata mu'jiza ta manzon Allah sai da ya kawo ta a littafin da wadda ta inganta da wadda bata inganta ba ya kawo mu'jizoji da yawa sun kai dubu goma al-khasa'isul kubra mujalladi biyar ne to inda kana ban san mu'jiza ta manzo Allah ka neme shi kuma ya ma yawa sai ka samu alwafa bi ta'rifi ahwalil mustafa sallallahu alaihi wasallam shi kuma na abul faraj ibn al-jawzi to shi ma ya kawo ya kawo mu'jizoji da yawa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka alqadi iyad al-yahsubi a littafinsa ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa ya kawo wani bangare shi ma na mu'jizojin manzon Allah wanda aka fi sani da ashafa to mai son ƙarin bayani yana iya koma a can duk abinda mun ka ambata za ka gan shi haka nan wa atalakat da yawa hannun annabi sallallahu alaihi sallama ta walwale ko ta banye araban wani kulli min rabqatil lamami daga daurin zunubai ma'ana da yawa aka samu wani zunubai sun daure shi sun yi mai da baibiya amma ya zo wurin manzon Allah kuma annabi ya sa hannu ne sai ya banye mai wannan da bai na zunubi yawa ya gari bai da zunubin komai ta fuskar addu'a shi ne abin da yake nufi wani ya zo ko da ya zo za a yi sallar isha'i aka yi sallah bayan an sallabe sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya aikata wani zunubi ya ce ni ka aikata ya ce zai zo masallaci ya haɗu da matar wani ya sumbance ta a zamanin manzo Allah akwai 'yan duniya ba yanzu da suka fara ba to ga wani bai shi tawowa ya ce ma annabi a bashi dama ya dinga zina izan liya rasulallahi fi zina ka bani dama in dinga zina cikin jama'a kuma sahabi ne to ba yau duniya ta lalace ba su mutanen banza ko ba su matsala dama tuntuna akwai su an fahimta yawwa sai dai abubuwa gwargwadon canjin zamani gwargwadon bunƙasar abubuwa da sauransu to shi wancan da ya ce ya sumbunci matar wani wadda ba tashi sai manzo Allah ya ce da kai muka yi sallah ya ce ce to shi ke innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin shikenan sallar da kai ta goge wancan zunubi to wannan ba yana nufin wai ka je kai ta'addanci kai sallah ka dawo ka ce a abinda shi al-musiri ne yake fada eh ma'ana malamai suka ce annabi ya roƙi Allah Allah shi ya yi mishi kuma sai ya yi mishi shi ake nufi ba wai yana nufin gaje kai ta'addanci gaje kai sallah shi ke nan sallah ta goge ba zuriri ba to shi ne saboda haka kalma arabi yakan zo da ma'anar kulli yakan zo da ma'anar bukata alhaja gashi nan cikin ƙur'ani waliya fiha ma'aribu ukhra an gani jam'i to allamam shi kuma yakan zo da ma'anar hauka yakan zo da ma'anar shafan aljani mutumin da aljani ya shige shi ana cewa bihi lamamun sannan akan kira ƙananan zunubai su ma lamam kamar yadda ƙur'ani ya ambata illan lamam to haka ya ce wa ahayat as-sannata shahaba'a da'awatuhu addu'ar manzon Allah wa ahayat ta rayar da as-sanata shekara ta fari ash-shahaba'a wadda take wake wake ma'ana fara fara shekara in ka ji balarabe ya ce as-sanatu shahaba'a yana nufin to shekara mai matsala kenan mugunyar shekara to kalma a shahaba yana ɗaukar abu wanda yake fari kuma yana ɗaukar wake-wake haka launi dai wanda akwai fari a cikinsa to wannan yana magana lokacin da aka yi fari ruwa ya ɗauke ga abinci ya bushe dabbobi sun fara halaka wadda da ya zo a cikin sahihai hadisan anas sai wani ya zo manzo Allah na hudu ba ya ce ya rasulallah ka roƙi Allah ya ba mu ruwan sama abinci ciyawa ta mutu kaza da kaza da kaza ya tali safowa na bai daga hannu anas ya ce sai da aka yi sati kwana bakwai ana ruwa ba mu ga rana ba mara aina shamsa sittan sai da muka yi kwana bakwai ba mu ga rana ba ruwa ake yi sai gashi kuma ko shi mai wanda ya waccan tambayar ko wani na daban an da ce ban sani ba ya sake dawa ya ce ya rasulallah halakatid diyaru gidaje sun rushe ruwa ya ci gidaje ta roƙi Allah Allah ya riƙe wannan ruwan kuma annabi ya sake daga hannu ruwa nan take sai ruwan ya dauke sallallahu alaihi wasallam to shine abin da yake nufi anan kaga irin waɗanda abubuwa ga wanda ba malami ba ba zai iya hararo su ba ko to sai dai zamu ce malami ne sai dai ba malami mutulaki ba akwai malami muƙayyad akwai malami mutulaki akwai malami muƙayyadi akwai malami mutulaki akwai malami shi iya wasu wani abu na ya sani a fanni kaza za ka kira shi malami akwai wanda kuma kowane fanni za ka kira shi malami to ta wannan fuska albusiri ba zai shiga a ciki ba hatta sai da hakat ko? to sai da hakat ta yi kama daga muhakatu ne almuhakat shine almushaba an gani? to sai da hakat garratan sai da wannan shekara ta yi kama da gurratan kai gurratan haske fil a'surid duhumi hasken da yake cikin zamani mai tsananin duhu saboda tsananin fari wato yadda shekarar ta bai da komai fari ciyawa fari komai dabbobi komi ya lalace to har sai da wannan hasken ya yi kama da farin abu wanda an kawo shi tsakiyar abu mai duhu an ka aje shi an gani kamar ka samu kaɗa ka kawo ta cikin gawayi ka aji to kaga ya ka gani dole hasken sai ya bayyana to shine yake magana ana adduhum shine duhu mai tsanani ko baki mai tsanani bi'aridin ko sai ka ce ja da bi'aridin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da kyauta bi aridin da wani irin girgije ya zo ya ta saukar da ruwa ya ta saukar da ruwa girgije daure da ana zai ba da labari dan girgije ne dan karami ya zo sai da ya kai tsakiyar sama kawai sai ya dinga rawa tsewa nan take ya kunsa ruwa kawai sai aka kama ruwa aw khilta ko kuma za ka yi tsammanin albitaha ramummuka biha sailun akwai wani wato akwai wani gudanar ruwa ko wani mamakon ruwa ko ambaliya duk saibun yana iya ɗauka to har za ka yi zaton ramummuka biha saibun akwai ambaliyar ruwa da ya shiga waɗannan ramummuka ɗin minal yammi daga teku ko daga gulabi irin yadda ruwa sun ka dinga gudu cikin garin madina suna kada gidaje da sauran abubuwa to har ka ce dai gulbi ne ya yi ambaliya ya saki ruwa ruwan ya zo cikin ramummuka shine albita ya zo cikin ramummuka ya dinga cika ramummuka ɗin sai da aka waye gari madina ba inda za ka je saboda ruwa ausailun koko za ka yi tsammanin wannan hadari gebe ne minal arimi daga wanda ya fashe daga dam mun san dam ko sailul arimi to har sai da ko dai ka yi tsammanin wancan ko wannan wannan yana son ya kwatanta maka yawan ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya saukar da ruwa mutane sun shiga wahala to yadda ruwan ke gudana cikin garin madina kai ka ce wani irin gulbi ne ya yi ambaliya ya saki ruwa ko kuma a wani irin dam ne ya fashe ruwa suka balle Allah ya taimaka to wannan shine karshen alfasul khamis fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wannan kaɗan ne ya ambata akwai mu'jizozi da yawa da ya kamata ya kawo su bai kawo su ba amma dai ko iya wa'annan daidai abin nan akwai wadatarwa ko Allah ya kyauta sai wani sati sai mu tashi alfasul sadis fi sharafil qur'an wannan za a dawo gida kenan ƙur'ani zai yi magana a kan kima da daraja ta alƙur'ani da kuma yabon alƙur'ani duka dai wannan yana cikin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi shi an ka saukan ma alƙur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh